ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله a ci gaba da karatu a littafinmu na sharhu sunna na imam al-barbahari rahimahullah za mu tashi na inda malam yake cewa qala al-mu'allif rahimahullah wa kana bin aun rahimahullah yaqul inda mawtihi as-sunnata as-sunna wa iyyakum wal bid'a hatta mata wa qala ahmad bin hanbal rahimahullah mata rajulun min ashabi فرؤيا في المنام فقال قولوا لأبي عبد الله عليك بالسنة فإن أول ما سألني ربي سبحانه وتعالى عن السنة وقال ابن عالية رحمه الله من مات على سنة مستورا فهو صديق الاعتصام بالسنة نجاة الإمام البربهاري رحمه الله أتيجب بدكاو منا bayanai dangane da wajabcin riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin kowane irin lamarinka daga itikadi da kudirinka da kuma ibadarka da mu'amalarka da kuma adabinka yake cewa an samu daga cikin magabata ibn ya'un rahimahullahu yaqulu inda mautihi da ya zo mutuwa sai yake gaya wa almajiransa da ‘ya'yansu da sauran mutane yake ce musu a sunnata a sunnata ma'ana ku yi riko da sunna iya rayuwarku a duniya ku yi riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yana musu wasici ne cewa duk mai sanya rabota a duniya to ya yi riko da sunnar manzon Allah kuma ya kokari ya mutu akan wa iyyakum wal bid'a ina gargadar ku kar ku yadda ku rike bid'a hatta mata haka yake ta faɗa wa mabiyansa har ya tuka ya koma ga Allah na fata an gane yace wa qala ahmad bin hanbal imamu ahmad bin hanbal rahimahullah ɗaya daga cikin manyan malaman da kowa san tarihi su daga cikin lakabin mashirin ne da fata an gane hadda ko ba irin yadda kake cewa kawai da karatun islamiyya ba ko kafin ga ta za a ɗauko maka littafi a ce kamsuna hadis sai a cire isnadin kawai a takaita maganar ba haka ba da isnadin ta cewa haddasani fulan haddasani kaza har kan manzon Allah da isnadin maganar har a danganta manzon Allah sallama to sai da ta guda miliyan ɗaya amma duk da wannan ba da shi suke masa ya samu lakabin imamu ahlus sunna wal jama'a ba a'a saboda wata jajircewa da yi a gurin tabbatar da sunnar manzon Allah wanda karkashin wani dajistawar ne ya fuskanci kalubale da ɗauri da cin mutunci da duka da sawa a fursuna saboda ya ce sai an tsaya a musunar manzon Allah a zamani fa ka samu wani sarki da yake shi mutazila ne mai cewa qur'ani ba siffar Allah bane wai qur'ani halittar Allah ce in mutum bai ji da haka ba sai ka amar duka ko a kashe shi ma na ba ta an gane sauran malamai sun ga bala'in sarkin ya yi yawa khalifa ne sai suke yi tauriya shi ne su bayyana kamar abin da sarkin ya fi so ra'ayin cewa qur'ani din halittar Allah ne amma su ba su faɗa da bakin su ba misali an samu ɗarki sai su aka zo wurin sa yana tare da almajirai da kuma ya aka turmar fadawar sarki haka sai ne ba ka ce dan game da matsayin qur'ani maka kashe ka kashe abin yi ba Bayi an rufe gurin. Yau, in ya zo sai a yi, ya yi ƙarin yayi ba daɗi. Ba fi kuna jin karatun ba? Eh? Ban ji ba. Ai ne ba daɗi. Ai ba yawa. Ina fata an gane, sai ake tambayar shi. to menene zaka faɗa game da Qur'ani sai musu wata hikima irin ta malamai ya bayyana abinda kowa zai fahimta ga abin da yake nufi amma shi a ransa ba haka yake nufi ba ko yace at-taurat wal injil wal qur'an ko kuma ga qur'ani a gaban sa sai ce at-taurat wal injil wa hadha khalqullah kitan ba yake nan ba yace da at-taura da linjila da wannan qur'ani da gaban sa yace da wannan su suka dauka qur'ani yake nufi shi kuma ransa yaran sa yake nufi yace khalqullah halittar Allah ne ya tsanta ba san Allah bane shi nake so tauriya ka bayyana wata magana da mai sauraro zai fahimci ma'anarta ta zahiri kai kuma kana fahimtar ma'anarta ta baɗi kamar ka zo ka ce ina mala ka zo kofar gidansa sai ka samu yaron shi ko abokinsa ina malam sai fito ce maka malam baya na kai sai ka dauka baya gida sai abin da yake nufi nan da kuke tare baya na a gaba ƙarya yi ba ko yawa tauriya ya maka ya kace tauriya ba suka rika faɗan wannan ne su fita da cin mutunci da walakanci imamu ahmad ya ce to idan kowa ya halatta ya tauriya ya kuta ni bai halatta na yi ba saboda ana karɓan fatawarsa a duniyar musulunci a zamanin ya daga cikin manyan malamin da ake jin maganar ya ce idan na faɗa haka ku kun san abin da nake nufi kuma ni ma na san abin da nake nufi amma kuma za a rubuta a tarihi cewa ni imamu ahmad ni imamu ahmad na yadda ta qur'ani za ka ta qur'ani ta siffar Allah ta balitar Allah bace aka kama shi a mar bulala a daure shi a fursuna a mar kaza aka ta yi ko bai sauka kan fahimtar sa ba tunda gaskiya ke kai har sarkin ya mutu dan sai gaje shi shi ma ci gaba da mar azaba akan wannan aqidar shi ma ya mutu wani ma ya ƙara gadarsa tukunna wani daga baya ya mar afuwa ya rabu da shi na mata an gane to wani jajircewar da yi na amar wulaƙanci amar bulala amar kaza ga hi matsayinsa kuma da babban malami a daula fa sai aka yi masa laƙari da cewa imamu ahlus sunna wal jama'a saboda ya jajirce akan tabbatar da sunnar manzon Allah ko da zai rasa ransa ina ba ta an gane to yake cewa wani daga cikin almajiran shi imamu Ahmad ya rasu faru iya tilmana ne sai wani ya matarkinsa bayan ya rasu ku za ku ji wannan karatun sosai fa ya rasu shi wani mutum daban ko almajirin imamu ahmad ya rasu sai wani kuma almajirin daban da shi da ya rasu ba yi mafarkin wancan da ya rasu ya gan shi a mafarki sai yake gaya masa ya ce faƙulu li abi abdullahi ka gaya wa imamu ahmad alkunsa shine baban abdullahi ka gaya masa alaika bi sunna ka ce mare yayi riko ka da sunna ya ci gaba da dogewa da tafiya akan sunnan nan da ya saba akan ta kada ya barta yace fa inna awwala ma sa'alani rabbi subhanahu wa ta'ala an sunna farkon abin da ubangiji ya tambayar da nazo kabari na yace shine ya tambayan game da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina fata an gane anan malamai suka ce ai menene hukuncin mafarki ka ga wani a mafarki kuma ya baka wani umarni ko faɗa maka wani abu da ya shafi addini ba suka ce a nan abu ne guda biyu idan abin da ya faɗa ma dama sunnar manzan Allah ne bai saba wa karantarwar manzan Allah ba kuna ganewa to wannan abin da ya faɗa maka daidai ne ka ci gaba da aiki da kansa idan da baka aiki da shi to ka ci gaba ka fara aiki da shi yanzu in kuma dama kana aiki to ka doge ka jajirce akan wannan abin tunda ba sabon abu ya faɗa ma da manzon Allah bai karantar da shi ba idan kuma ka farci ka ga wani kowaye shi a mafarki sai ya faɗa maka wani abu da suna shi addini ne abin amma kuma babu shi a karantar manzon Allah san dai kira bai karantar ba to wannan abin ba ba musulunci bane wanda ka gani kuma shedan halaka ka zai na fata kuna ganewa to ne bambanci ka ga wani mutum a mafarki ya baka yanzu yan bid'a su a ga addini suke tuci a kansa sun ce shehun nasu a mafarki aka ba shi a mafarki aka ba sa alfati aka ka masa ita a wani kyalle aka karantar da shi ita ya farka kawai ga shi nan ya iya ya kama ya kama sai ci gaba da ga mutane to haka sai a ce da manzon Allah yake raye ya karantar da ita amsa hinne bai karantar ba sahabbai guda hudu da manzon Allah ya ba su lasisi cewa in suka faɗa abu a matsayin addini ko da shi bai faɗa ba a riƙe ba a matsayin addini domin shi ne ci a koyi da su ba su bane sai da ba bakari da umar da usman da aliyu sun karantar da wannan sai ce maka a'a to wannan abin da ka gani shedan ka gani saboda ka riƙe kayanka amma in ka ga wani a mafarki sai ya faɗa ma wani abu na addini kuma abin da aka zo gurin malamai suka ma bincike akan sunnar manzon Allah eh akwai shi a cikin addini dama annabi ya ce ayi shi dama manzon Allah ya faɗa karantar da shi shi ma ya karantar da shi ya umarni kuma ayi to wannan sai kai riko da wannan abin da ka gani wata bishara ce Allah ya ma dan kai riko da sunnar manzon Allah kaga ba sama bai baka ba amma baya da sunnar manzon Allah ba za a kawo sabon abu kuma a ce mara addini ba kuma ya zama addini ba zai yi ba wannan baya yi ba ya zama tatsuniya da kuma shirin ya kawai bai da bambancin mafarki a cikin aƙida da sunna za ka sai shi wanda mafarkin sai ya ga cewa ya gamu da wancan da ya rasu kuma ga abin da ya faɗa masa ya ce ga saƙo na ka gaya wa baban abdullahi shi imamu ahmad bin hanbal ka gaya masa ya ci gaba da riƙo da sunnar manzon allah fa inna awwala ma sa'alani rabbi ako subhanahu ta'ala anis sunna farkon abin da allah ya tambaye ni a da zo ni kabari na shine game da sunna to kaga menene sunna a gurin malaman tauhidi ya ga maka sunna shine asalin aqida asalin musulunci ko ba mun karanta hasatun da gabata ba as-sunnatu hiya al-islam wal islam huwa sunna ba ka makaranta ba to da ka mutu an saka kabari za tambaye ka man rabbuka ba sunna ba kenan waye ubangijinka idan a nan duniya baka yi wa Allah cikakkiyar da'ar da Allah ya turo manzon Allah a mara ba a kabari ba za ka iya cewa ubangiji na Allah ba ba za ka iya faɗa ba saboda ba akan addinin Allah ka rayu ba kai ka rayu ne akan addinin wani da ba Allah da manzansa ba ko da kuwa a kana faɗar cewa musulunci ne abin ko da kana faɗar cewa wannan abin addini ne amma aqidar addini da karantarwar addini da kai abin da yake zuciyarka ba girmama Allah da manzon Allah bane kana fifita wasu akan Allah da manzansa ina fata an gane to haka ba za ka iya cewa ubangiji na Allah ba sannan bayan nan me za wa za ta daga cikin mutane za ta ka menene matsayin manzon Allah a gurinka wannan mutumin da aka turo muku me kake faɗa game da shi ba za a gaya maka sunan manzon Allah ba cikin kabarci za ta tambaye ka ne kamar a dunkule kamar an juya jarabawa dan abu da ya sauki ko wannan mutumin da aka turo muku duk duniya ba aka turo ma manzon Allah ka turo maka sallallahu alaihi to me kake faɗa game da shi idan a zaman ka na duniya ba ka rayu akan bin sunnar manzon Allah a cikin komai ba a lahira ba za ka iya cewa ka shaida shi manzon Allah ba ba za ka iya faɗa ba saboda akan abin da ka mutu a shi za ta sheka kuna ganewa in kana son ganewa ka je za a yi mutum tiyata za a mara anesthesia ba ana yi ba sai a mara tiyata za ka dawo da shi waɗansu aka ajiye shi tana sakin shi kaɗan kaɗan sai ɗan fara farfaɗowa to lokacin da za a bar anesthesia abin da yake ransa aka bar ta ƙarshen anesthesia in ya farfado shi zai fara fara ko baka taba ganin mutum ta tana farfadowa ba za ga ta san bato ai wani ashar yake yi wani talati yake yi wani to duk dai abin da mutum lokacin da za a masa wannan anesthesia da irin abin da yake ransa aka mar aka mar kama an ɗauke ran nashi an saka shi magagin baccin don zai farfado da shi yake farfadowa ta mutuwa ma haka na ba ta an gane to yi zage so kullum kudirin kiranto akan sunna kake akan kyakkyawar manufa domin baka san yadda za ka mutu kuma abin da ka mutu akan shi na kudinta da shi Allah zai tada karin tashin kiyama da shi ya tashe ka a cikin kabarinka shi yasa ubangiji yake cewa yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayatid dunya wa fil akhirah Allah na tabbatar da masu imani tabbata akan alƙawlus sabit shine la ilaha illallah muhammadur rasulullah amma ba sai da a duniya fa dama ya imani da su da su yake aiki komai shi akan su yake to da ya je kabari kamar da manzo ba mu labari sallallahu alaihi wasallam cewa daga an saka mutum a kabari to za a farkar da shi daga kabarin bayan an binne shi ɗan uwa sun binne shi an saka itace an saka waye an gama ko ko ana addu'a ko ba a yi addu'a ba ko an tashi ko ba tashi ba zalaki cewa ja'ahu malakani mala'iku biyu za su zo cikin kabarinsa na yi imani da haka tunda manzon Allah ne faɗa za su zaunar da shi a kabarin su ce masa man rabbuka kusan da kai dawo da shi din cikin hayyacinsa zai farka ne sai gan shi a wani yanayi na daddala asariya sakaliya haka daga hacin kabarin ko da ku da safiyar su in ya farfado kawai da gan shi ne a wani yanayi irin da asar sakaliya zai ga zai waiwaya kalira ta kusa faduwa dan da faduwa kuma sai rike jarin ta da ya sallar la'asar ba zaka daga sun tashi dan muni ne fa sa tayansa suka ce masa man rabbuka sai su kuma ku zaka sa ban yi sallar la'asar ba ku bari in yi sallah sai su musu a ka ba mu amsa sai ce a'a ai za ta faɗa ranar kuna gani bari ne sallah ta kunna mana haka shi ne a cikin ransa sallah har rala mun wata sha kenan haka mai imani ne kenan sai su musu eh ka dai ba da amsa haka mun sun ɗin yi jayayya don tashi ba da amsar a ya zai faɗe ta gaggawa domin zai sauri ya gama ne zai samu sallah shi a nahi tunanin sai ta kawai ubangiji na Allah ne to me kake faɗa dangane da wannan mutumin da aka turo a wuri aka turo muku sai ce annabi Muhammad ce eh take ce ashhadu annahu rasulullahi ni na shaida shi manzon Allah ne na ba ta an gane menene aikin ka a duniya kai magaci ne ko ko makeri ne kai shi zaka daga faɗa kabari ko ba shi ake ba me aikin ka a duniya karatun qur'ani da aiki da shi tunda kai musulmi ne mai imani ga manzon Allah ai duk motsin da zaka yi kana tuna cewa yaya Allah sai ayi wannan abu yaya manzon Allah sai ayi abu to ga me kake bi qur'ani kake bi dan Allah ya maka cewa wa in tu'ihu yau to qur'ani ne karanta da shi nake amfani da shi nake komai da komai to to shikenan an gama tambayoyi to kuma yanzu ba sallah za kai ba ai sallah ka gama ta a duniya nan ba duniya ba ce sai ba ta gane sai a buɗe mar samfarin gidan wuta ya gautar ra'ayar ayin ga sanan da bala'in da ke cikinta ya tsorata sai a kwantar da hankalinka ai kai tawo ai kai ka ai wata sha ba ma ta sha ba ta yi daga ka san daga ko Ahmad ka san daga kaga hibe yi langa ba da san daga ruwa ta sha mana kai ka hai da can ne gidanka da baka bada wannan amsar ba amma tun da ka bada ba kai ba wancan gidan Allah ka saka mu a cikin waɗannan sai kuma a turo mar a buɗe mar samfarin aljanna ya hango hurul ain ko yawwa ya hango lafiya wata irin rayuwa da bai taɓa ganin ta ba komai gashi nan abun mamaki ya zabu da zai sufa ta a ne kace gagawa eh ne kace ai gidanka ne ai ai wannan shine gidanka zaka dawo ma a ciki amma ba yanzu zaka shiga ba sai nan gaba saboda haka nan naumatul arus ko ma ka yi baccinka irin baccin ango da amarya a daren farko ko ka san ka samu saurayin da shirya wa aure kuma ya auren da wacce yake santa ko babu wasu mashakil ya tuna kawo ɗin sako su sauran dubin sa ɗari biyar ko miliyan ɗaya gidan nan kuma gidan shi ne ga matar matar shi ce ga ɗaki an haɗa harka komai masha Allah dan Allah wani irin bacci zai kaga lafiya kalau ne sai bacci irin baccin ango da amarya kuma a saka samfarin aljanna yana shiga cikin kabarin yana jin daɗi da ni'ima to kaga duka wannan menene sunna kenan ai ba ni bari sunna manzala din to shine ce to abin da aka fara tambaya ta kabari shine an sunna ma'ana aqidat tauhidi in kin sun cewa magabata a sunna suna nufin tauhidi musulunci zaka a gaya wa Abu Abdullahi ya ci gaba da gwagwarmaya da riko da sunnar da yake kanta dan abin da aka fara tambaya ta kabari shine game da matsayin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan kamar mafarki da Allah sa aka gani dan ayi masu rai albishiri da kuma tunatarwa cewa ga hanyar tsira in kana son tsira Allah ka saka ma cikin masu tsira yace wa qala abul aliya rahimahullahu man mata ala sunnatin masturan wa huwa siddiqun al-i'tisam bis sunnah najatun abul ali ya rahimu Allah ke cewa duk wanda ya mutu akan sunnar manzon Allah masturu yana cin kuma asirinsa a rufe ma'ana ba a taba ganin wani mummunan zunubi da aka san yana aikatawa ba mana a ina su kai sharki ka shiga mu kuma cin abin nan miki sauri kai na ba ta an gane ka gane ko ya ce masa duk wanda ya mutu akan sunna masuru yana cikin asirin sa a rufe ma'ana babu wani aibi da ya bayyana nashi karara kamar an san shi alin sunna ne yana duk abin da ya kasar sunna sannan ba a san shi da zina ba ba san shi da kyata ba ba san shi da shaye-shaye ba ba san shi da katsatsi ba ba haga Allah ya rufa masa asirin sa ai mutane suna yin abubuwa na sako amma su da dama Allah yana rufa mutum asiri ba san yana yi ba yasa ka to ka boye kar ka bar kowa ya sani tunda Allah da ya ga dama kana cikin sabon sai Allah sa a fallashe ka abin ko ba ka bane mutum da Allah bai tona ma asiri ba to sai ka rufe kayanka kar ka faɗa wa kowa ran da ka tuwo ko Allah ya fi maka shikken in dai ba haƙƙin wani ka ci ba sai nake nufi duk wanda ya mutu akan sunna masturun cikin rufin asiri babu wani abu da ya shahara nashi cewa shi fasiki ne shi zindiki ne shi kaza ne to fa huwa siddiqun ya shiga cikin siddiqai matsayi na biyu da mutum zai samu a lahira bayan annabawa sewa yace umma mudi Allah wa rasuluhu fa ulaka ma alladina an'ama Allah alaihim minan nabiyina daga tami was-siddiqina ina fata an gane to haga wanda ya mutu akan sunna in dai babu wani abu da ya bayyana na aibi na tata shan giya fasikanci tun riba kaza kaza duk babu to shikenan ya shiga cikin as-siddiqa insha Allah sai ya ci gaba da cewa al-ittisamu bis-sunna najatun riƙo da sunnar manzon Allah shine hanyar tsira duk mai son ya tsira a duniya da kuma rabauta a lahira to ya riko da sunnar manzon Allah a duniya kansa duk wanda ba kan sunna ke ba za ga shi a cikin imuwa yake saboda abu da yawa da yake yi da ya shafi addini in ka ce masa mai dalili babu dalili sai dai kama kawai labari ko ya kama kawai su wayo ko fasaha ko azancin zanci amma ya ce maka qala rasulullahi kaza bai sai faɗa maka ba ba zai faɗa ba sai dai ce maka ah to yanzu kaza haram ne a ba hina tambaye ka ba me yasa kake kaza kawai shikenan ni kuma duk abin da kaga ina yi ka tambayan dan me nake zan baka amsa shikenan ko kuma sannan suka ce sunna ta kadai zaka samu yanci da kuma kwanciyar hankali domin kana da yaqini manzon Allah ne ce kai amma duk wanda ba sunna ba wani ne suna ta abun kuma wannan wani ka san matsayin abun Allah amma yanzu akwai wanda ke shakku akan matsayin manzon Allah gun Allah kowa ya addu'a mana ni in ce ya ubangiji Allah ka kashe ni akan sunnar manzon Allah ka tashan a jagorancin manzon Allah kai ma ka faɗa game da shehunka ko da zai iya faɗa amma yadda Allah karɓa addu'a za zai iya faɗa idan irin sa ya nisa ai suna faɗa sosai ma suna faɗa suna faɗa amma dai ai ka san babu haɗi tsakanin ai zuma da maɗi ko? To. Ya ce ɗaya ɗaune ibn auni as-sunna as-sunna ai ilzimu sunna ko mansubun alal ijra ijra ya ce ai ilzimu sunna wa tamassaku biha abinda ake nufi da as-sunnatu as-sunna din nan kamar a ce maka ne kai riko fa da sunna kai riko da sunna na fata an gane duk abin da za ka yi a duniya ka tabbatar kana kan riko da sunnar manzon Allah sallama shi yasa ka samu hadisin da lake cewa da yayi mutane bayani game da bala'in duniya sai ce to a ƙarshe fa innahu man ya'ish minkum fa sayra ikhtilafan kaseera ko duk wanda ya tsawon rai zai ga bala'i sabani iri iri kowa da sunan addini to ya manzon Allah idan fita sai ce fa alaikum bi sunnati ku riko da sunnata shine ka iya yawwa yace wa qawluhu wa iyyakum ay tahadirun ana nufin gargaɗi ne wal bid'a ma khalafa sunna na kaza an ce bid'a shine duk wani abu da ya saba wa sunna sai ka ce bid'a sunna shine hanyar manzon Allah a gurin bautar Allah ko a gurin bautar Allah ko me za ka yi ka tabbatar ka ba hanyar manzon Allah shi ko bid'a shine duk abin da za ka yi na bauta ka saba wa na manzon Allah shi yasa manzon Allah ya karantar da salatin ibrahimiyya sai wani ya karantar da salatin nariya salatin fati salatin kaza kaza aga aka sunna manzon Allah ina wata ana ganewa wani da bambanci ne sunna wanda kuma shine bid'a bid'a ne mana shi ma bid'a ne bid'a ne kawai wa ta kai wa ga maka manzala ne karantar a to kenan manzala ka huta mana kawai ba ka huta ba kawai kuma ka shi da wahala duk abin da ba a nan wani kwari yana da wahala haddacewa amma na manzan Allah da yake yafi kowa fasaha shine babban masoyin Allah da ya faɗa za ka bi kawai ka iya ka haddace amma duk wanda ba shi ba ka daɗe kana fama da shi sai mutum ya wata ma bai haddace ban yi wasa to me ne me zafi Allah ya samu dace yake cewa ko yace ya menene kullama talafa sunna wa ausa bi hadha inda mautihi shi wannan malami yayi mutane wasici ne yayin da ya zo mutuwa min babin nasihi lil umma yayi ne a matsayin nasiha wa al'umma cewa fa su yi riko da sunna manzon Allah da yazo shi ma zai rasu me ka ta ga mutane al'ummarsa duk magana da ke riko da sunna adalci tsakanin iyali sassauci da afuwa riko da yin sallah kaza da sauransu dan a nuna mutane hanyar tsida yace qawl ibn ko ne qawl imam ahmad rahimahullah ma tarjul min ashabi faru'iya fil manami فقال قل لأبي عبد الله عليك بالسنة فإن أول ما سلم ربي سبحانه وتعالى عن السنة يتي هذا رجل من أثر إمام أحمد إمام أهل السنة يتي ونن ونمتني دقتشين المادرين إمام أحمد بن حنبل وان دايك مثل قبيل توا إمام أهل السنة كو يتي أي أه الصابر على أي المهنة شما ما وإلا هنا متمن دي حقولي ya jure akan walakanci da jarabawar da aka mar dangane da riko da sunna ko ya ce mata sai shi wannan almadar lashe musu faru iya fil manami sai wani ya farke sa fa ausa sai ya mutane wasu cewa man wara'ahu ya musu wasu cewa an yattabiya imamu an yi balli imamu ahmad su ga imamu ahmad bi an yatamassaka bis sunna ya ci gaba da riko da sunna wa yaqulu kuma yace inna awwala ma sa'alni rabbi ani sunna farkon abin da ubangiji na ya tambaye ni da zo nan lahira yace magana ce akan sunna ma'ana aqidat tauhidi fa hadha fihi hasun ala at-tamassuk bis sunna yace a cikin wannan abin da aka faɗa mata akwai kwadaitarwa da gargadi da kuma nuna mutane riko da sunnar manzon Allah wasko ne was eh wasabaru alaiha da kuma bayan ka riko da sunnar to ka dadirce kamar da manzala ya haga wannan kamar hadisi manzala ke fasara manzala ke cewa fa innahu man ya'ish minkum fa sayara iktilafan kaseera ko duk wanda Allah ya sa ya tsawon rai ya bar yazo zamani mai tsawo yazo bayana to zai ga sabani da yawa da sunan duka addini an shiga rudani wannan ya dauko ya ce addini shine kan daidai kowa ya faɗa abin da ya ga dama amma menene tsira ya ce fa alaikum bi sunnati ku riƙe sunnata in ji manzon Allah suratul khulafa'ur rashidin min ba'di da kuma sunnar khalifin nan nawa shiryayyin nan guda hudu bayana tamassaku biha ku riƙo da ita wa abdu alaiha bin nawajiz ku riƙe su da fiƙoƙin ku in ji manzon Allah ma'ana ku riƙe su gangan wata kinaya ya maka da ku riƙo da sunna ma'ana ba da wasa ki riƙe sunna in za ka yi sunna to sai ka jajirce ka ga ka ɗauki abu ka riƙe shi da haƙori ka gatsa ta danƙe ai sai da ka shiga ba za a iya kwata ba ba zai iya ɓalluwa ba sai dai ko a harba mutum ko a fille masa wuya a raba a ƙurin yanzu ka sami irin kaman irin su kurege su damo in ya cibi mutum sai dai a yanke wuyansa tukunna a ɓalla bakin a cire haƙorinsa an ba zai fita haƙorinsa ga dafi kuma da yake da shi haka suke to irin wannan ru'ulaka sunnar manzon Allah ma'ana ka rike taggan kar ka yadda araba kai da sunnar manzon Allah hago ne wasici ne manzon Allah ya mana haka ashe duk wanda ba sunna yake rikewa ba yana cikin hatsari wallahi kisa kar ka damu in dai ka san sunnar manzon Allah ka rike to ka rike ta gangan ba ruwanka da kowa ko su yabe ka ko su zage ka ba ruwanka da su duk abin da za a yi a duniya ƙarshensa shine daga ka mutu an gama magana wani lokaci da ran nata ma duk abin da ya faru ba shi sati daya ya zama kuma tsohon labari wani sabo zai ƙara fitowa bare a wani duniyar mata ɗan gulma yanzu baya kaiwa sati ma yanzu a bayi zai zai zo ya pending an an shiga wani daga wani da faru yanzu an tuki sanar bida da shi to haka kuma gobe wani ya fito wanda ya fi shi an ma manta da wancan to haka take tafa duniya da haka dan tsoron kar a zage ka kar ka ce wai bari na dan sassauta bin sunna in dan bi a ɗan samu wani alliance wani ɗan daidaito tsakaninmu da 'yan bida har abada babu haɗin kai tsakanin ahlu sunna da 'yan bida domin sunna fa kai ka ce ni zan bi manzon Allah ne ɗari bisa ɗari shi kuma sai ce zai saba manzon Allah ne ɗari bisa ɗari ko bai faɗa da bakinsa ba aikin shi ne nuna haka saboda duk abin da manzon Allah ya kawo shi kuma sai da kawo akasin na manzon Allah kuma ya ce a bar na manzon Allah ɗauki na wancan kaga ba ku da to ba kuma idan ka ce za ka yi sunna to fa kana ɓata ran na yin bid'a ne shi kuma zai bid'a shi na ɓata ranka ne to za ku shirya shi yasa kowa ya kai abin da ya zai fitar da shi mu muna rike sunnar mu mu mutu a kanta me san bid'a kuma ya rike in likita za ta fitar da shi amma muna musu addu'a Allah ganar da su sunna wallahi duk wanda yake bid'a ba zai gane na cikin masifa ba sai ran da Allah ya sa ya fahimci sunna zo rike ta sai ga ashe wahala kisha ashe da ƙangin bauta yake ashe da bala zake ɗauka bai sani ba a ya tallawa yake bai sani ba ko ba haka bane amma yanzu ashe shi da kansa ne ya samu jari kamar haka yan mutunka ba za a tamar kai tsaye manzon Allah ya faɗa sun kuma ce maka a haddawa ne ne shehu azzarbuli ne ya faɗa a haka suke faɗa ba wani azzarbuli haka dai wani shiri ne kawai haka to na na ruwan ka da shi me haɗin ka da shi kaga ba su ruwan ka da shi ai wani wani wani wali sai dai shekara dubu da tamanin kawai yana kan ɗakin Ka'aba to na ruwan ka da shi ka kuma yanzan Allah ka zauna lafiya kawai inda Allah ya ajiye ka ya ce ka zauna a nan ka tsaya ka bauta wa Allah a bisa karantar manzon Allah shi kenan ka mutu akan imanin ka ka gamu da Allah lami lafiya salamun qaulin min rabbir rahim Allah ka fata mu a cikin su mhm yace qaulu ibnu da'a ko abul aliya rahimahullah man mata ala sunnatin masturan fa huwa siddiqun as-siddiq huwa kathirus sidqi wanda ga cewa siddiqi shine mutum mai yawan gaskiya wa huwa fil manzilatin lati tali annabiyina shi ko matsayin siddiqi shine matsayi na biyu bayan annabta bayan annabi to daraja ta biyu shine siddiqi shi mai gaskiya ne ne kuma gaskata duk abin da annaba suka zo da shi ne a karan kansa baya yin ƙarya ko baya yadda ɗauki ƙarya ina fata an gane an ga ba karamin abu ne ba yanzu ka samu mutumin da baya yin ƙarya ko a wasa ko a hira ko a zolaya ai haga ba karamin mutum bane shi ba karamin mutum bane shi yace fa maqamu siddiq shi as-sadiqa matsayin siddiqi yace maqamur rafi'un wani matsayi ne babban mai daraja madaukaki wal muradu bi zalika abinda ake nufi da haka shine mulanabatu siddiq shine kai riko da gaskiya a komanka duk abin da za ka yi riko da gaskiya ina ba ta an gane akwai mai rukunin kafa na ce fi a ƙawalihi a maganganunta wa a amalihi da kuma ayyukansa maganar da zai furta ma a duniya gaskiya ce shi baya yin ƙarya ko na zolaya ne ai manzo Allah yana yin raha har ma ayi dariya amma duk rahar da yake yi gaskiya ce misali yana zaune sai ga wani ya zuci manzo Allah ka bani raƙumi ko doki zan hau in tafi guri kaza wala ta tuni na ina nake da doki ko raƙumi sai dai na baka ɗan taguwa. Me ɗan taguwa? To, ba raƙumi ba ne? Ha, to shi da. Ya siya manzo Allah, ni ne zan yi da ɗan taguwa. Ni ka bar raƙumi ya ce, a, dai dan baka ɗan ɗan taguwa. Kaga ai raha aka masa, kuma an saka shi ya kasa gane da ake ne. Amma me ɗan taguwa? Ki ne raƙumin da ya yi. Ko kuma ta maka, ba ni da doki, sai dan baka ɗan godiya. Haka ai raha aka yi, amma ƙarya aka faɗa? to shi ne a irin na manzan Allah ke. Wata na rauni sai ga wata tsohuwa ta cijuwa ta siya manzan Allah kamar addu'a na shiga aljanna ya ce wa ya ce miki tsohuwa tana shiga aljanna. Ai tsohuwa ba shiga tsohuwa ta shiga aljanna. Kawai su kuma ya wuce kawai ta bai da kuka manzan Allah bukatar sa za ta yi. Aka siya manzan Allah matar nan fa tana cikin musiba fa. Me ya faru? Ai ka ce tsohuwa ta shiga aljanna. Eh mana baki ji abin da Allah ya faɗa ba inna an sha'ana hunna in sha'a fa da Allah hunna me abkara mata da na shaka ne za a ta duk mai gazin mutum za su zama kawai abkar kaman budurwai ma'ana abin da ake miki nufi a hakan ki a koma da amal faɗe kafa na ciwo ba na ciwo ido yana gani wani iri ba kya jin tes haƙori ya ruguje wa kunne ba ya ji ki gajin na haka ai ba ki mura aljanna ba a za a kera ki ne ki dawo ƴan mata ƴan shekara goma sha ashirin da biyar haka lafiya da ne sai sai dariya kuma ko a to harka ta wuri ke haka mazala yana yin raha amma duk rahar da yake akan gaskiya ne kenan ana magana gaskiya a maganar ka shine ko da wasa kar kai ƙarya ko da wasa ne ma mazala yake cewa ya ishi mutum zantowa ya zama makaryaci ya ce wa ɗansa in na je zan siyo ma munci kuma da ya je bai siyo mar ba to kai ƙarya za a rubuta ka cikin makaryata kuna ganewa yasa in zaka fita ya ce baba ka so mun jirgi ka ce a'a ba zan so ma jirgi ba zan so maka dai biskit kuma ka siyo ka samar biskit din sa amma ka ce to to ka dauki fa alƙawari dama shi ma shi yake nufi ai dama shi ma shi yake nufi ai in ka ce ga jirgi ya yake ne shi kafiya in ka san ba za ka yi abu ba in ya faɗa ma to karka ce eh ka ce a'a ba ba su mun kaza a yau ba za su maka yogurt ba in na samu kuɗi dai zan su maka wani abin daɗi kamar addu'a to shikenan har yanzu bai san me kake zaka samar ba kuma kanka da kuma haka kawai babu komai yawa to ko a wannan kai ƙarya fa ƙarya ce na ba za gane haka sai a gaya wa mata ko baka samu ba me baka samu ba to shi ba haka zaka cimar ba in na samu kuɗi zan siyo ma in ban samu ba kuma kai hakuri sai na samu kaga ya sani amma ya san insha Allah ne yaro ai ba san insha Allah ba ai baba ka so muka so in na samu kuɗi zan siyo maka insha Allah to wannan babu ne amma ka ga mu tsara ma in na samu kuɗi don ga lokaci ya baka ai da ma na ce ma na samu kuɗi to zai tuno to ba samu ban samu ba kawai na iya abinci na so kuma na kawo kaci eh to shi shirin sauna sosai kuwa sosai kuwa sosai kuwa kuma kana koya mar wani abu ne yanzu idan kana masa fada ba ka tuka hima ita ya sarika mutane sai ga baban shi ne koya mar bai dauka ma kuskure bane to yasa ba a san ƙarya ko da a cikin mene ita ta kuma sannan ga gaskiya fi a amali a cikin ayyukanka ko man ke zama gaskiya ne kar kai ƙarya ko da aikin ka ne ka san wani tafiya sama ka ƙarya ko tafiya ma da yake wani ƙarya ne mutane akwai su to duka kar kai ƙarya ko da amin ɗinka ne ya ce wa ƙadi bin Alisu Salama man huwa siddiqu manzon Allah ya faɗa mana wane ne mai gaskiyar nan faɗala sai yake cewa la dalil rajulu yasduqu wa yatahara sidqu ai mutum ba zai gushe ba yana faɗar gaskiya a cikin aikinsa da maganganunsa shi wa yataharra sidqu kuma yana neman gaskiya duk inda take shi gaskiya yake nema a komai baya sha'awar ƙarya baya kuma san a faɗa mara ƙarya kuma shi ma baya yin ƙarya in ya zama wannan sai ce to za a rubuta shi a cikin wani wani kundi na ubangiji shine siddiqi manzon ne bayyana yake cewa ina muku gargadi daga shaidi kar kuna yin ƙarya saboda yin ƙarya yana sa mutum ya bi hanyar fujur tajirci shi ku daga naka nan to me ta waye gari a cikin yan mutumin kai wasa in ka waye gari kullum ba ka da aiki sai yin ƙarya sai neman labarin ƙarya da yaɗa ƙarya rubuta social media da lakin ɗin maganganun banza na ƙarya kullum aikin ka kenan to sai Allah ce a rubuta ta a wani fayil a gunsa cewa wane kazzabu shi kenan mutum ya shiga uku in kuma gaskiya ka ɗauka a gurin faɗarta da aiki da ita da neman gaskiya sai Allah ya ce a rubuta ka cikin siddiƙai to ga shi kai zaka nema kanka gurin shiga Allah ba mu iko shiga cin masu gaskiya yace ko ina ne fi ma yaquluhu yasduqu fi nafsihi yana yin gaskiya a karan kansa wa yataharra sidqa yana kuma kirdadin neman gaskiya fi ma yaquluhu cin fadar da yake in zai magana gaskiya ke fada wani mai hikima ke cewa in zaka fadi fadi gaskiya kuma ta ja maka tabiya karka yadda kai ƙarya wato wani lokaci mutane da yawa ba sa sanin illar ƙarya suke yin ta musamman kuma kuma da kake faɗa an kai yaro ƙarya za ka tuno lokaci kana yaro waɗansu wata sun ma ƙarya kuma da kake tunowa ƙarya ce ya hata ganin su a ranka sun zube ko bisa karke da ke ƙarya wala karke da ke ƙarya muna yara wasu mata suke cewa ai paracetamol da ake sha maganin paracetamol ta ce ai asalinsa in ake hatsari ne a mota in ji ta ba wai sai a ɗauki ƙwaƙwalanmu da suka mutu sai a je a yi wannan magani shi sa idan ka sha sai ka ga ka samu sauƙi cewar ko lokacin wala mun yadda to muna ganin babba ce ba ta ƙarya ba to daga zaka zo ka fara to dan Allah ya zaka ganta wannan matar ya zaka ganta yasa karke da ke ƙarya bar ganin kana ganin yaro ne ai zai girma kuma shi baya mantawa yaro yaro baya mantawa galibi yanzu aka yi tuno abin da aka yi tamar shekara arba'in kana ganin su kamar yanzu aka yi kuma baka manta shi ba so yasa ka rike da kana yin ƙarya haramun ci yace fi ma yaquluhu lin nas yana kokarin neman gaskiya da fadar gaskiya cikin duk abin da zai fada mutane gaskiya ke fada yace la yushi'u kullu ma sami'a sannan abu na uku shine baya yada duk abin da yaji kuna ganewa shi in zai yi magana gaskiya yake fada in zai yi aikinsa na gaske yake yi in ya san zai yi zai ce maka za ka samu zai yi in ba zai ce kawai ka haƙuri ba za a samu ba ba ruwan yi da ka ji daɗi ko baka ji daɗi ba in zai faɗa ma magana gaskiya zai faɗa ma in ya ji labari kuma baya yaɗawa kuna ganewa dan ya tabbata a hadisi ingantacce manzon yake cewa kafa bil mar'i ithman an yuhaddisa bi kulli ma sami'a mutum zai zanto cikakken ya samu cikakken zunubi ya samu zunubi in dai zai na faɗar duk abin da ya ji in ka ji labari to ka rike shi kawai ka bar shi a haka musamman irin yanzu da muke wata duniya ta tsirku da gulma da kuma wani technology za ka ga an haɗa wani abu a waya kai ka rantsa da Allah da gaske ne ko wallahi abun babu shi babu alamarsa to sai kuma ka zo saboda kai baka san ma me musulunci ba sai kai lakin ko kuma kai comment kikenan ka ce kera bari ka shiga masifa idan kai lakin ko kai sharing ko kai comment kai ma kana da friends din karfi tare su duk zai bayyana a wayoyin su kuma sa da friends din su kuma sai lakin kan ka ce kwabo ya saka duniya labar ka taya bera bari ka taya cin bala'i sai sa ko ka ji labari sai ka rike shi musamman labari mara daɗi ko labari mummuna ko kaji kawai kai shuru to yanzu wata bala'i ko wani bala'i kacin mutane haka kawai sai ga wani fosti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya yi wa wani wani wani ka zuwa rasuwa kaza kaza kaza kaza ta tira karfe kaza da kaza da kaza kaza shi ba danginsa bane ba dan uwan shi bane ba a cewar kuma ya yada ba ba haka sai bai zu kuma wani lokaci bai mutu ba mutum an shayi an shayi ko bai mutu ba kuma ka faɗa sai da za a yi kuma wannan rubutun da ina facebook din nan duk abin da ka rubuta daidai yake da ka faɗa malaka ko ya rubutun din sa cikin fayil ɗinka na kai ka faɗa saboda rubutu ya magana ne shi har ya fi magana ma tabbatuwa da ita magana ra'ayin manta ta lokaci amma na rubutu ne ka yi shikenan ya shiga kuma yanzu da ka daga facebook din nan duk abin da ka rubuta har illa ma sha Allah na a samaniya wata raga suna ƙara dawo da shi kamar ɗazu ka yi sai ga an ƙara kuma lafi ko share yasa ka san me zaka na rubuta wata kuma ya kiyaye bakinsa baya yada duk abin da yake ko ka ji kai kai shuru in wani zo kai ka ji kaza kaza kaza na taima da jima ne ko ba yake nan ba sama wata duniya ta ta gulma da tsurku ko mutum ba wani abu yake sama fashi ba amma yanzu wani duk rubutunsa da yake a kan galibi kawai daga labarin wani ya mutu har abin da zai baka haushi ma wani ma fa a wata gari wani gari tan ya mutu ba shi da alaka da nan garin ma amma sai ya rubuta ko ba dangin sa bane ba dan uwan sa bane wani kuma ya rika dauko hotunan wanda suka rasu shekara 20 ma ba dangin sa ba ba ƴan uwan shi ba kawai ta daura akan kuma shi pejin sa cewa Allah ji kan wani waye wannan haka ai ai ba shi wai ba musulunci bane wannan Allah ya kiyaye ya ce wa kullu ma qila kuma kai kiyaye daga dukkan abin da ake faɗa ya ji magana to kada yana yadawa har sai ka tabbatar da maganar idan hakan ce kuma in akwai buƙatar ka faɗa to sai ka faɗa ko da ka ji in ba buƙatar ka faɗa to me abin faɗa me amfanin faɗa amma da ka san wani ka bari kamar aku shi ko Allah ne ke baka labari kai ka ji abin da kai kaza kuwa kai ka ji kaza kaza kuwa saboda haka ne ga galibi gaisuwa ta samari yanzu ana gamuwa tuya ya labari sun zama kamar yan jarida ya ke cikin ya labari haƙuna ya musifa ce wai ka ba shi bayanin wani abu sabo wannan ba ɗabi'ar mummini ba ce ya ce don ya ko ya tabbitu ya tabbatar da magana kafin ya faɗe ta da gaske ne haka ne kuma ta inganta sannan ko ta inganta abin ya faru shi wannan abin da ka ji labarin faɗarsa a kai na ga al'umma ko sharri ne in shari ne sai ka ɓoye ka sitirta bawan Allah da ya wannan saban ka rufa mara asiri mun ai ya fi sauki shikenan an nuna lafiya ko da yayi abin ka ji ka ganin kar ka yada wani kai shiru ka rike kamar addu'a Allah ya shirye shi kai kuma da baka yi ba Allah kare ka ba shi kana huta ba ya so ta harra sidiku yana neman gaskiya a ko ina li'annahu huwa sadiq fi nafsihi saboda shi mai gaskiya ne a zuciyarsa فلا يكبر بايا بعد لاباري ولا يقول بايا فتر مغنى إلا ما هو صدق sai abin da yake gaskiya ne haza huwa siddiqu to me wannan ɗabi'ar shine as-siddiqu ina ba ta an gane mai gaskiya mai neman gaskiya mai fadar gaskiya mai aiki da gaskiya wanda kuma baya yada labari har sai ya tabbatar da shi kuma in in ma sharri ne baya yadawa shi bai zama kamar aku ba yace qauluhu mata ala sunnatin ay mutamassakan bil islam abin da ake nufi shine wanda ya mutu akan sunna a shine wanda ya mutu yana riko da musulunci wal muradu bis sunna al islam in ka ji sun ce maka as sunna ana nufin musulunci yace wali haza dan haka ne ma qala sallallahu alaihi wasallam amin tsallake ko yace wal islam huwa sunna man mata ala zalika masturun duk wanda ya mutu akan musulunci masturan lam yubayyin minhu shay'un yukhalifu bai aikata wani abu ya saba musulunci ba fa illahu ya mutu siddiqan to ai ya mutu a matsayin siddiqi musulmi ne ya mutu har iya sanin shi da kowa yayi ba a taba ganin shi da wata aqida sabanin ta musulunci ba to haka shikenan ai ya zama musulmi ya mutu a musulunci sai ta masa addu'o'i da fatan kuma Allah masa gafara ga abin da yayi a koye da Allah shi kuma ya sani yace qauluhu da fadin sadaqata al-ittisabi sunna najatun ai riqo da sunna shi ne tsira ai abin da ke nufi a tamassuk da sunna najatun fitni riko da sunna shine hanyar kubuta daga afka fitina duk wanda yake so kare game da fitina a cikin addini to ya nemi sunnar manzon Allah ya rike ita ce kadai hanyar tsira duk wata hanya mai sunan addini in dai ba sunna bace to fitina ne a cikin ku da kuma halaka karshen ta yace wa min al-azabi kuma riko da sunna shine tsira daga azabar Allah wali haza dan haka ne ma qala sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa innahu man ya'ish minkum duk wanda ya rayu a cikin ku fa sayara itlafan kasira zai ga sabani mai yawa kowa zai kirkiro ce musulunci wannan fa sahabbai ke ga yawa ko yace nan gaba za a zo da waɗansu abubuwa sabanin wanda nake kai shi a yau kuma za a ce addini ne to ya manzan Allah in ranmu ya kai lokacin ya za mu yi ko kuma mu da ba mu zo kafin lokacin su ba in muka da cikin masu ya ya za mu yi kan zara ba da mafita kamar da ya saba sallallahu alaihi wasallam yana faɗar cutar kuma sai faɗi maganin a take sallallahu alaihi wasallam zai faɗa maka illolin kai faɗa maka hanyoyin kuɓuta daga su shine malamin malamai ko yawwa yasa muke faɗa kullun sunnar manzon Allah babu wani abu sirru a ciki a ce an ɓoye wani abu to ba na manzan Allah ba ne shi bayyanawa yake saboda me sai yake kowa ya tsira ya je ya shiga aljanna lafiya kalau zaka ba ɓoyewa ke sai ka je ka yi hidima ka yi kaza ta kuma a gaya maka ba a'a faɗarsa ake a fili dan manufar shi ne kowa ya ji a gudu tare a tsira tare zaka ta an gane sai ki sa fa alaikum bi sunnati to ku yi riko da sunna ta inji manzon Allah fasul kulafa'ir rashidina da kuma sunnar halifofin nan nawa ar-rashiduna wanda ittifaqin malaman musulunci sune mutane guda hudu tadana Abu Bakarin tadana Umar tadana Usman tadana Ali waɗannan guda hudun sune kalihun manzon Allah ar-rashiduna abu da dama ya faru a lokacin su wanda a zamanin manzon Allah ba a yi shi ba su suka zartar ya zama addini to wannan ba a ce bid'a ba saboda dama su manzon Allah ya faɗa cewa in suka faɗa wa sunnar su ma ce abi saboda matsayin su a gun manzon Allah kun gane ɗan bid'a suna kafa hujja wani lokaci dan su dan su jijigita ka in baka da addini idan kana ce musu kuna yin bid'a sai ce maka kai kai ai baka da ilimi ne baka san me bid'a bane to in ka ce bid'a ne to mun ji manzon Allah bai yi wannan abin da muke yi ba zamanin da manzon Allah yake raye ka je ka yi bincike ka tabbata akwai littafin sukutum haka mai suna ƙur'ani amsa shi ne babu babu a zamanin wajen Allah ƙur'ani haddace shi kai a kai ko duk habere sun haddace kayansu babu littafi a dindi an rubuta mai suna ƙur'ani babu shi a zamanin manzan Allah yau sha ka rubuta ƙur'ani a littafin sukutum aka haɗa shi zamanin sadar babakare ana yaƙoƙi da yawa ana kashe hafizan Qur'ani da yawa sai Umar ya ce ya Aba Bakar ya kamata fa mu yi wani abu game da Qur'anin nan domin duk ma da tamu suna mutuwa a gurin yaƙi kada a waye gari fa ƴan baya su waye gari babu daddun Qur'ani a wurin su da haka ni ina ga mu rubuta shi a gude mu ta a rubuta shi a tare a gude na ba an gane bayan kaiwa ruwa rana da bayanai kowa ya gamsu hakan daidai ne sai ba da umarni ina sakataren manzon Allah na wahayi zaidu bin sabit dama sun zala ke raye ma shi ake magana ke ga masa jiya an saukar min da aya kaza ka saka ta a cikin aya kaza sura kaza ayan nan guda goma ta cikin suratul kaza ne ka hada ta sakataren manzon Allah ne ita to kai mun baka ka zo ka ga wani aiki za a baka daga federal government me aikin shine ka hada qur'ani dinji a guda yayin shuru yace yaya za ku yi abin da manzon Allah bai yi ba suka ce eh aka haska masa illar da ta sa za a yi abin ya ga musu kuma haka ne ya to amma bi wannan aikin wallahi ku ba ni aikin in je in tone wani katin dutse ya hu min sauki ma akan wannan aiki saboda aiki ne mai ba karami bane suka ce ba damuwa kai da taimakon Allah ko tunda kyakkyawar ne kuwa ke da shi kuma haka aka tabi ya san qur'ani 100% amma ba ra'ayin shi yake tsaka kansa ba duk ayat da zai rubuta sai ya dauko shaidu akan cewa suna da yaƙini manzon Allah hake faɗe ta tukunna ka zuwa har aka zuwa ƙarshe wata aya guda ɗaya da bai samu shaida biyu akan ta ba in ka kawo aya ka ce wannan aya manzon Allah ka shi fa hada turani fa amma ba nashi zai rubuta ba sai ya samu mutane biyu ka tar aya ka za'i to wa ya faɗa ma manzon Allah koyar da ni lokaci kaza kaza kaza ka to shikenan kai ma kana da sai su kuma ba kai ma sai ka ga aya da ka faɗa da ta wannan iri ɗaya ta haka ce sosai a rubuta har ta ma shi ya sani kun gane za ka samu aya guda ɗaya na ƙari za a kun zuwa ƙarshe za ka samu shaidanta mutum ɗaya ne sahabi guda ɗaya ne musahabi ɗaya shi kuma ya san ƙa'ida cewa aikin da za a yi na rubuta ƙur'ani sai an samu kowace aya da shaidar mutum biyu aka buga aka kaɗa aka raya sahabi ɗaya ne sai da magana gurin manya ko to shi ga abin da aka ci aka ce wani sahabi ne aka ce masa Huzaima ne ta ah to manzon Allah ai ya ba da lasisi game da shi wannan Huzaima cewa shi shaidar sa shi kadai tana matsayin shaidar mutum biyu ina ba san gane me ya faru ya samu haka wata rana suna zaune a makarantar manzon Allah so sai ga wani bayahudi yace ya Muhammad ka ban bashin da nake binka manzon Allah ne ka duba ya saka da gurin Yahudawa saboda hikima in na karba gurin musulmi ranta musulmi ce ya yafe mata ko ba ka bane ko kuma shi ba haka yake so kun gane amma bai hudi shi ba zai yafi ba kuma zai matsa ma a biya shi a ga za a biya shi kenan da wuri ko to sai ya ce ana biya ka bashin ka na biya ka ya ce ani baka biya ni ba ya ce na biya ka ma lokaci kaza kaza kaza ta to waye shaidan ka ya ce manzo Allah waye shaidan ka shi ko ko zai ma na zaune a gefe ya ce ni ne shaidan kai na shaida ce ni ne manzon Allah ya biya ka a guri kaza kaza lokaci kaza kaza ya faɗi irin abin da ya ji manzon Allah ya faɗa daurin ya ce gaskiya ne haka ne sai tafiyarsa ba a gaba kyau ba sun lana ya jiki to kai sanda muke abin da shi fa ba ta ne me yasa kuma kai shida ya ce ya manzon Allah kana karantar da mu wahayi daga saman bakwai ka ce Allah ya faɗa mu yarda kuma ya za ka ce bai hude ka biya shi a ce baka biya ba abin da faɗa kawai kafiya kuma na shi da kafiya ka ga zura manzo Allah tsantsar biyayya da yake manzo Allah kaunarsa da yake tun da har ya ce ya faɗa kawai ya faɗa ko da shi ba mu akai abu ba ta to daga yau matsayin shaidar ka kai ana neman shaidu biyu in aka sami kai kadai kalas eh an ƙara mata daraja saboda shi ma ya ce na na mamaki ai a yanzu kai za su kula malamin ka kai ka kaza da ido to ya san ba za a shaidi mutum ba a za a tafi da malam police station kuma kowa yana kallo to wannan dai ba kai kenan kowa yawa to shi ne to kaga sai su ce maka to ai qur'ani gashi a zamanin da manzala kiraye babu shi dindi a rubuce sai bayan da ya rasu aka yi kata musu eh haka ne wannan gaskiya ne to amma wane ne ya ba da umarnin a rubuta sai sai maka ba kada na abubakar ito ba ku karanta cewa alaikum bi sunnati ba ne ai manzan Allah su ya ba su lasisi in suka faɗa ba addini kamar shi ya faɗa shi ya ba su umarnin haka shi ba su wannan garantin kai kuma zaka da kai ke waye ba malamin ka lasisi ne shi ne matsalar fa to kaga da wannan da wancan iri ɗaya ne to wannan shine bambancin za ka zai maka lokacin muna yara a nan aka zo ana wa'azin ka san na an gota mace ce asalin rudin izala da ɗariƙa ko nan ga dabar matasan izala can kuma ƙofar ana kaza kaza sai a zo in ana so a zage izala sai a lokacin kun ce muna bid'a to shan shayi da biredi ma ga ai annabi ya shayi da biredi ne sai mu ce ah me ya wai kuma kun yi bid'a a baka ji wani malamin sana faɗa ba har sana yana magana wai annabi ya ta safara ne sauran shi ake magana bid'a wannan ilimi ne lokacin mu muna raba musamman da ake nufi ba kuma abin su walinsu ba kafara ake ba ihu ake eh ya saba shi Allah bin gidi ya sauye to shine to haka su wannan sahabbai manzon Allah ne ba da lasisi in suka ce ai riko da sunna su na ba ta an gane yasa ga abu da yawa zai zo a zamanin manzon Allah ba a yi ba amma a zamanin ɗaya daga waɗannan kalifi guda hudu an yi shi kuma ya zama addini saba masa kamar ka saba manzon Allah ne in dai duk sahabbai sun yi ittifaki da abin da suka zarta su wa'annan kalifi guda hudu ina ba ta kun gane yace Allahu jalla wa ala yaqul a wata aya ma Allah mai girma da ɗaukaka yana cewa wa atasmu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu ku riko da igiyar Allah hanyar Allah mai kakkiyar nan ku rike ta gaba daya shine ku Qur'ani da hadisi wa la tafarraqu kada ku rarraba kaga sunna shine riko da Qur'ani da hadisi sabanin sunna kuma shine riko da wadansu maganganu da jawabai da kuduri na waɗansu daban kuma aka san na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaka zaka samu ko a cikin bid'a ɗin zan ka zo ka ɗauko sufiya wanda yake qadiriyya ko mansa daban da wanda yake tijaniya na fata an gane wuridin sa daban kudirin sa daban zikirin sa daban tsallan da zai a wurin bautar sa daban ko mansa daban daban daban wanda yake nisgabandiya shi ma nashi daban da na dan qadiriyya da na dan tijaniya wanda yake yin shazaliya shi ma nashi daban komai daban-daban suke kuma a gurinsu shehunsa na wannan ƙungiyar tashi ya fi duk wani shehu da ba shi ba duk wani shehu da ba nashi ba to ƙasƙantacce na ƙudurinsa shi sa a daga kun zuwan da awar izara ba sa shiri tsakaninsu in gaji irin su kano ɗan ƙadiriya ba zai aure ɗan tijjaniya ba ba sa yi kana kai kana tijjaniya kuma ka ba ɗan ƙadiriya ‘yarka aure ba sa yi a da kafin zuwan ɗan izala. Zuwan izala ta bi zafi ne sai suka haɗa kansu don dole. Ina fata an gane, ta sabu hun da an wa ƙulubuhum shatta. Kun gansu kamar ɗaya amma kowa daban yake, inda wurinsa daban-daban ne. Yanzu ka shiga ƙadiriya, in ka je gushin ƙadiriya, sai ka tunkuya a gabansa, ka rufe idanka. Zai faɗa ma laƙanin shiga ƙadiriya. In za ka shiga kaza, shi ma akwai nashi salon daban. kowa da nashi yake ko za ka yi an baka mu kuma tuni manzon Allah ya bamu ko mun karɓa mun gode kala yau ka ga banci sunna kenan yace wa qala jalla wa ala Allah ne gina da daukaka ya ƙara faɗa wa anna hadha sirati mustaqiman wannan ita ce hanya ta mi kakkiya inji Allah fattabi'u ku bi ku bi ta a tabi'u subula kar ku waɗansu hanyoyi daban da bayani ba ta tafara bikum an sabili sai ta raba ku daga bin hanyar Allah da manzon Allah karanta wannan aya Abdullahi dan Abba da ce da ya karanta ayan nan yana karanta da mu sai ya ja layi guda ɗaya ƙasa haka yace to wannan hanya mai kakkiyar ita ce hanyar Allah tiryan tiryan kana kanta kana bi har ka tafi aljanna sai kuma ya layuka dama hagu dama hagu dama hagu yace waɗannan kuma shine asubul din hanyoyi kowace hanya da take dama hagun nan akwai wani shedani da yake kira zuwa bin umarninsa ba bin umarnin Allah ba in ka taho santa sai ka bi haka to ka bi wani shedan ka tafi bala'i in ka biyo haka ma ka bi wani shedan ta hanyar miƙaƙƙiya ce yasa da zai manzara zai da su sai ke cewa na bar ku ku sahabbaina da ku al'ummata akan wata hanya miƙaƙƙiya mai haske kuma hanyar da dare da rana ɗaya ne babu duhu a kanta lailu haka na hariya saboda ilimi ne aka faɗe shi isa ma mama da ke cewa da yake magana akan mahimmancin riko da sunna da bin hadisan manzan Allah sai ke cewa fal hadisu abin nan ko ya ce fal ra'ayu lailun wal hadisu na haru duk wani ilimi da za ka addini in dai ba hadisi aka kama maganinsa ba ko qur'ani yace to kamar dare ne duhu wal hadisu shi ko hadisi naharun shine rana yanzu da rana akwai mai tsaron wani guri da rana ta tsaron zuwa wata unguwa da rana ta tsaron abin ka fada kasa za ka ga kayan ka kuru amma yanzu duk yana shiga fa akwai gurin da da yawa ba za ka iya bin su ba saboda tsoron wani mugu zai iya ma ta'addanci ya lafiya a cikin duhu musamman gun da yake da duhu saboda duk wani azzalimi baya son haske na bata an gane to sunnar manzo Allah kamar rana ce sha biyu rana kal komai gashi a haske babu wani abu da yake duhu sai dai in ba ka karatun sunna amma duk mai bin sunna wallahi duk abin da ya faru a duniya ba ta da masa hankali saboda manzon Allah ya yi magana a kansa kuma ya faɗi maganin sa sai abin wahala ci aga wahala ci ai manzon Allah ya faɗi abun kuma ya faɗi maganin abun to me da damuwa ko sai ka zama kai ba da bin sunna kuma ka shiga rutsani ke wani lokacin corona a ba ya shiga rutsani ba an ce ga wani jinya ta zo duniya jinyar babu maganinta ko mutuwa ake kuma ake tsoronta to ya to ya kenan sai ga mutum ya saka takunkumi a nan ɗinsa ya saka hand glove an baya sanitizer mai suna abin hand sanitizer sai ya wanke hannunsa da wani sanitizer ya kawai sai ce wani abu shi in ta maka cikin musiba ya ce kawai ta yanzu wannan abu ne zai kare ka daga wannan bala'i a'a ai ka san shi airborne diseases are protected with a daga kasa daga kasa daga kasa daga kasa ni ma na dan yi balada nan da dai gurgudu ba na bana kuma ma cikin insha Allah in dai ka da it's a airborne disease to fa ka shiga uku sai da ka je ka siyo gas ka sa a hancinka dan ka bude a second za ku iya gamuwa da ita tunda tana yawo ne a iska ita kuma da ke a iska suka ce ai ido baya ganin shi kuma zai shiga jikinka in ce mu hanyar tsira manzon Allah ya gaya mana idan gari ya waya ka sanar asuba ka ce a'udhu bi kalimatin lahi tammati fi sharri ma kalaka sau uku ka ƙara in kana so bismillahi allazi la yadurru ma ismi shay'un fil ardi wala fis samai wa samiul alim sau uku kawai shiga duniya ba abin da zai same ka in zaka fito a gida ka ce bismillahi tawakkaltu ala allahi wala hawla wala quwwata illa billah yalla tafiyarka ba abin da ya same ka ka huta kawai in ta maka ta fama da wani cangu kana fama duk ka shiga cikin mutum ka gigice ina ka taba ganin wanda aka ce ma gashi nan da gaske ta kama shi ka taba gani da idan ka to ya abin da ba magani kake jin tsoron sa to in ka ji tsoron ba za ka mutu bane to ai mun ne ka jin tsoron zai mutu kuma ba ita dole ce fa abin da ba a so kai mummunan aiki ko mutuwa akan mummunan aiki amma mutuwa ai lazim ce lazim ce maganin tsoron mutuwa shine kai aiki mai kyau kawai shikenan in ka zo koyaushe ma kana fatan ka mutu kan imani kala ka huta kanka da Allah mala amma ka kwakuma wani wanda an za a gaisa sai maka wani haka a to dole an gaisa ma ka rike kayan ka sai ka tafi raka ka tafi raka kada ka to kaga shine sharin bid'a kenan amma in tana kan suna wallahi duk abin da yazo wallahi ba ta da maka hankali saboda manzon Allah ya faɗi illar jinyar kuma shi ya faɗi maganinta shi kenan ka huta Allah ta mu dace yace hadihi wasiyatullahi to wannan abin da makaranta ce wannan shine wasiyar Allah wa wasiyatu rasulihi da kuma wasiyar manzon Allah mille wasiyar ce wa hiya tamassuk bis sunna shine ruko da sunna at tamassuk shine kamar kace da Hausa ba fa kai ruko ba da hannu ka dukunkule abu ka rike shi haka ka rungume suka cikulkuye ka rike dukkan kawai sai a mutu ba za a rabu ba kai kwata kwata ina attamas ba wai kawai ka rike da hannu ɗaya bane domin za a bigewa haka ya faɗa yi ko wal itisam shine koman ka koman ka a ce kana neman sunar manzon Allah to shine hanyar fita daga fitina ta addini kuma shine hanyar fita daga azabar Allah ba za ka shige ta ba in dai ka yi riko da sunnar manzon Allah kuma ka mutu akan ta Allah ubangiji ya sa mu cika da imani Allah mana kyakkyawan kace ita samu ne hima riko ne riko da da sunnar manzon Allah anan kuma za tsaya ko subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta akwai tambaya to babu lafi ay Allah sa an sani ha ai na'am
assalamu alaikum yace amalan dan Allah ina son a yi min bayani yadda ake yin wankan janaba a sunnance
to ta ga wani aiki babba ke wai ce ana so a masa jawabi yadda ake wankan janaba a sunnance wankan janaba malamai suka ce siffofi guda biyu yake da shi akwai siffa ta ja'izi akwai kuma siffa ta kamala kuna ganewa haka ce siffa ta ja'izi shine idan kai haka wankan ka yayi siffar kamala kuma da za ka bi wannan tsari shine ka samu cikakken yadda manzon Allah yayi sallallahu alaihi wasallam an same shi hadisai guda biyu ko fiye da haka daga cikin akwai hadisin Maimuna bintul Haris al-Hilaliya matar manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam sun yi wanka tare da manzon Allah wankan janaba ina fata an gane ya sami ne sunna tare da kai wankan janaba da matarka ina fata an gane to in mun dakin naku tsaye ne ga yara ga yan haya haga ba zai ba yawa to shine to shine suka ce na farko manzon da ya tsaye aka sa masa ruwa zai wankan janaba tunda galibi a cikin abu ne babba da ake buɗaɗɗen abu kamar a ce bokici ko roba ko wani kwano haka ba buta ba ne lokacin su galibi to kafin ya sa hannun shi a cikin ruwan zai karkatar da wannan bokicin ne in yanzu bokici ne kenan sai ka kama da hannun hagu ka ɗan kwararo da shi a hannunka na dama sai ka wanke hannun sau uku ɗaya ka ƙara har sau uku in kai haka sai ka tsoma hannunka a ciki sai ka ɗebo ruwa sai mutum ya fara yin tsarki na fata an gane ta yi tsarkiyar da ake yin tsarki duk gurin da dattin janaba ya taba ka wanke shi in ka yi bawali fitsari kenan ka yi tsarkin ka mai kyau ka gama to kuma sai ka yi alwala yanda ake alwalar sallah na fata an gane an samu zalla wata rana da aka masa sai yi alwala takakkiya irin ta sallah ya wanke ko ina da ake wankewa a sallah na alwala kenan daga nan sai ɗebo ya sa hannunsa sai ɗebo ruwa sai zuba a kan shi mai albarka da sumar da yake da tana da suma sosai har tana taba kafadinsa gashin manzo na taba har kafadar manzo na fata an gane sai ya zuba ruwa a kai shi kuma ya sa ya diddirza tabbatar ko ina a bisa mafi rinjayen zato ruwan ya shiga kashin gashin sai da ya wanke kanki sau uku yana hadawa har da wuya kuna gane haka za ka wanke kanka gaba daya har wuyanka sau uku in kai wannan sai kuma ɗebo ruwa sai ka wanke tsagin jikinka na dama tun daga kafaɗarka har ƙafarka na dama ka wanke ko'ina ka tabbatar ruwa ya taɓa ko'ina sannan kuma tsagin jiki na hagu in kai haka shi da ka yi siffa ta kamala wankan janabanka ya yi kana fitowa daga ban ɗaki yanzu za ka iya yin sallah saboda ai kayi alwala na ba ta an gane sai kuma siffa ta biyu da manzon Allah shi ma ya yi da haka zai fara da alwar da muka faɗa bayan ya yi ɗahara ya yi tsarkinsa sai ya alwala ya wanke ko'ina illa ƙafafunsa da aka shafar kai saura wanke ina ƙafa ko to sai bai wanke ƙafafunsa daga nan kuma sai zo ya yi wanka gaba ɗaya sai da ya gama wankan sai ya bar gun da yake tsaye ya wankan gaba ɗaya sai koma gefe tukun sai ya wanke ƙafafuwansa yanzu sai fata shi ke kuna ganewa duka wannan siffar kamala ce siffar da'iri shine kawai kana zuwa tunda kai ka san me za ka yi ko ai wankan da na ba za ka yi kana zuwa kawai ga ruwa a lokaci ka wanke kai ko ka yi fitsari ko ka kawai tsahara ka kawai sai ka ɗebo ruwa kawai ka zuba a kanka ka wanke ko ina yawan ku a tare kawai a takuɗe ka wanke ko ina fa baka bi shi daki daki ba kawai ka wanke nan ka wanke nan har ka tabbatar dai ka gama ko ina wankan ka yayi amma wanda ya siffa ta farkon nan shine kamala wannan kuma da kai yayi kamar a ce a yanzu kana da shaya a banɗakin ka kawai kana zuwa sai ka buɗe shaya kai ka tsaya karkashin ta kawai ka wanke ko ina kawai sai ka fita wangan ka yayi ko kana da swimming pool ɗinka kawai kana zuwa sai ka shufa kai gaci ka wanke ko ina kawai wangan ka yayi ko kana zuwa ka je bakin kogi kawai kana zuwa sai ka shiga cikin kogi kawai ka tsumbula kawai ka fito ka wanke ko ina wangan ka yayi na ba ta an gane shine jaiz yayi so ne wankan janaba shine wankan haila shine wankan daukewar jinin biki shine wankan zuwa juma'a shine wankan idi shine wankan da ake wa gawa ko ba ga mai shine wankan da zaka dauka na harami zaka sar akin haji ko umara shine wankan shiga maka duk wankan da ka ji an ce a musulunci to wannan shine tufarsa na'am bambanci niyya na mata an gane na'am da kake so ka ci eh ban ji ba wanka na biyu suka ce eh za ka yi sallah amma sai kaya abu ɗaya sai ka ɗebo ruwa ka kurkura baki ka shaƙa hanci shi kenan sai ka je ka yi sallah saboda ai duk gun da ake wankewa a alwala ka wanke shi a wanka kawai yanzu abin da baka wanke ba shine ba kurkure baki ba baka shaƙa hanci ba don ka ɗebo ruwa ka yi kurkura da kwacewa sai ka yi sallah ya halatta haka suka ce wallahu a'lam Allah ya saka da alkhairi Yana da sai mutum.
tambaya ta gaba ya ce assalamu alaikum Mm.
malam dan Allah kai hakuri ka amsa mini wannan tambaya na sani ba saboda idan na ji abin yana daure min kai wai malam takalmin annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa ko kuma dai yaya abin yake saboda idan aka faɗi maganar tana sa ni tunani da yawa
wallahu a'lam Allahu akbar
igiyanan ko